أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin Allah mai tsarki wanda mun kwana jiya a cikin wannan sura ta suratu hudin alaihi salam wanda mun ƙara ƙisar annabi lutsu da annabi ibrahim alaihi salam wanda yanzu za mu shiga cikin ƙisar annabi shu'aibu Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da mana bayani kamar yadda ya ɗoro can baya kowane annabi zai ce Allah zai ce na aiko shi zuwa ga imma dai zuwa mutanen shi ko kuma zuwa garin shi ko yankin da ya fito wala qadar sallanu han ila qaumihi wa ila adin akhahum huda wa ila samuda akhahum salihah to yanzu mun kawo ila madiyana akhahum shu'aiba ka kowane annabi sai Allah ce ya aiko shi zuwa mutanen shi ko zuwa garin da ya fito ko zuwa yankin da ya fito ko kabilar shi amma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira ya rasulullahi ba mu aiko ka ba sai dan ka zamo mai bushara da gargadi ga dukkan mutane gaba daya kaga umumin risala kenan bambancin manzo Allah da sauran annabawa ko kuma yace qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ka faɗa musu ya rasulullahi ka ce ni manzo ne wanda Allah ya aiko muku gabaki ɗaya ko kuma nuri ce tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira watan albarkatun Ubangiji sun tabbata wanda ya aiko annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga dukkan watan talikai ga baki ɗaya kaji bambancin risalar manzon Allah wadda take amma ce wadda ta game kowa da komi duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi gaba fata da farar fata da na gabacin duniya da na yammacin duniya da na ko'ina da ko'ina Allah ya koma zan Allah kuma risalar shi tun daga annabi Adamu har Allah ya gaje ƙasa manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan to saboda haka wannan shi ne abin da ake fahimta ka ganin sai Allah ta'ala ce wa ila madiyana haka na mun aika a zuwa garin madiyana ko zuwa kabilan madiyana duk an fassara shi an ce kabila ce madiyana ko kuma a sunan gari ne madiyana mun aika a kahun dan uwansu wane ne dan uwansu sai ce shu'aiban shine annabi shu'aibu alaihi salamu madiyana ismu ibn ibrahim sunan ɗan annabi Ibrahim ne bana baldatan ya gina watan wani gari fasun bihi sai aka ambaci sunan garin da sunan shi aw madiyana qabilatun ko ko madiyana sunan kabila ne imma an yakuna ismal madina shehu radiyallahu ne ce ko dai ya zama sunan gari ne ko kuma sunan kabila shi madiyana arsalallahu ilaihim shu'aiban Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko musu annabinsa shine annabi Shu'aibu ibna Madiyana dan Madiyana qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru abinda annabi Shu'aibu ya ce ya qaumi ya ku mutane ibudullaha ku dayanta ubangiji ma lakum min ilahin ghayruhu ku fasani ba ku da wani abin bauta ghayruhu in ba Allah ba ba ku da wani wanda ya cancanta ku bauta mashi in ba Allah ba, kaga shi ma ya yi kamar da ‘yan uwansa annabawan da suka gabace shi suna cewa wa'budullahi wala tushriku bi wa'budullahi wala tushriku bi shay'a ko Allah ta'budu illa Allah Allah ta'budu illa Allah shi ma da jigon risala ya fara shine tauhidi ɗayan ta Allah wala tanqusul mikyala kada ku ci gaba da mugun halinku na tauye ma'auni ma'auni mikiyalu shine ma'auni watan wanda yake kamar na tiya-tiya ko na buhu-buhu sunan shi ma'auni kailu kenan kwando ko buhu ko tiya duk wannan abin da ake ce da shi kailu amma wanda za a aza ya gwadi nauyi sunan shi mizanu ko kuma wasnu shine sikeli to duka wannan shine Allah yake kiran su da su tuba daga mugun halin tauye ma'auni ko kuma tauyewar ma'auni wanda yake na skeli duk ɗabi'a su ce in za su auna za su sayi daga gare ka ‘yan kasuwarsu to za su sa babban ma'auni har yadda sai sun ƙwari wanda za su sayi gare shi amma in su ne za su sayar to za su yi amfani da ma'aunin da sai sun tauye sun ƙwari wanda za su sayar mawa. haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wanda suke mutaffifin a cikin wailu lil mutaffifin allazina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim masu wannan mugun hali shin ba su san za su mutu a tada su ba ai musu hisabi waɗanda suka zalunta Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar musu da haƙƙin su sannan kuma zunubin saƙon Allah kuma yana nan Allah jefa su wuta a ciki to wannan shine watan annabi Shu'aibu alaihi salamu da ya fara kiran su zuwa ga tauhidi to sannan sai ya yi musu wa'azi akan mugun halin su na tauye ma'auni da qaumahu ila ma yadu ilaihi al-anbiya'u shewai ce watan shi ma annabi Shu'aibu watan ya kira mutanensa zuwa abin da annabawa ‘yan uwanshi suka kira mutanensu zuwa gare shi, jami'an baki ɗaya wa tauhidu shi ne ɗayan ta Allah, wa ibadatullahi tabaraka wa ta'ala da bauta ma Allah shi kaɗai wahdahu shi kaɗai, fa haza aslud dini, wannan shi ne asalin addini, wani hahu sannan na biyu da ya ba da jigon manzanci, sannan ya hane su amma kanu ya tanawalu na minan nafs. watan irin aikin da suke yi mummuna aikinsu na tauye ma'auni hilmi kiyali a cikin ma'auni na awo wal mizani da kuma ma'auni wanda yake na nauyi to shine yake cewa atin muhuma ku cika su bil qisti da adalci wala tabkhasu an-nas ashiya'ahum kada ku rika tauye ma mutane ashiya'ahum aba abai badan su abubuwan su ma'ana in kuka zo aunawa ga wasu kuka zo awo ga wasu ku kware su in kuma za ku aunan masu ku kware su la tabka sunna su ashiya'ahum kada ku tauye mutane ashiya'ahum abaibadan su la tanqusu na'am na'am ayat allake ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizana da mizani da ba ku da bukata har sai kun kwari wani a cikin dukiyarku mi wannan kwaruwar dan abin da za ka tauye na ma'auni me zai karar da ku da shi gashi kuna cikin alkhairin da ba ku da bukata da komai ba ku da bukata da sai kun zalunci wani ba ku da bukata ko kaɗan aka ce in shine inni arakum bi khairin ina ganin ku bi khairin kuna cikin alkhairi da a qaumahu annabi shu'aibu ya kira mutanansa ila ma yadku ilayhi al-anbiya war rusulu zuwa ga abin da annabawa da manzanni ga baki ɗayansu suke kira zuwa gare shi wa huwa tauhidu shine tauhidi wa ibadatullahi tabaraka wa ta'ala da bautar Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu shi kadai fa hadha aslu dini wannan shine asalin addini wa nahahum ya hane su amma kanu yatanawaluna min an-naqsi fil mikyal wal mizan sannan ya hana su daga mugun ɗabi'a su ta tauye ma'auni awo na tiyatiya ko buhu ko na kwando-kwando ko kuma na da sauransu dai ma'aunai daban-daban da kuma na sikeli yake hana su daga wannan mugun aiki na tauye ma'auni ya ce wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhiyyab wa inni haqiqani in ji annabi shu'aibu ina tsoratan muku azabar yini muhitin wanda yake mai kewayewa wai azabar shi wadda take mai kewayewa babu wanda zai fita daga cikinku ina tsoratan muku lokacin da za ta taho ko dai halakar da za ta sami mutanensu a nan duniya ko kuma abin da zai same su a lahira almuhitu don sifatil yawmi fi zahiri in an diba nan muhit sifa ce ta yini a zahirin lafazi ya ce azaba yawmin muhitin kaga sifa ce ta shi yawmin din a zahiri amma fil ma'ana fi sifatil azabi amma ga ma'ana fa sifa azabu ne wai ina ji muku tsoron azabar yini mai kewayewa ba yinin ne mai kewayewa ba ita azaba ce mai kewayewa ina tsoratan muku azabar yini muhidi wanda yake mai kewayewa watan yuhlikukum zai halakar da ku wa ya qaumi awful kaila wal mizan bil qist sai annabi shu'aibu ya ci gaba da yi mutanansa wa'azi yana cewa ya ku mutane awful kai mikyala wal mizan watan ku cika mikyalu a watan ma'auni na awo wal mizana da kuma sikeli awo na sikeli atimmuhu ma ku cika su bil qist da adalci wala tabkhasu an-nas ashya'ahum kada ku tauye ma mutane ashya'ahum abaibadan su bi an tanqusuhum min haqqihim shay'a ku tauye musu wani abu daga haƙƙinsu wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku rika banna fil ardi a cikin ƙasa tauye ma'auni banna ce haka Allah tabaraka wa ta'ala ce wala ta'thaw kada ku ci gaba da banna fil ardi a cikin ƙasa kuna bata wannan watan masalihu na rayuwarku ta duniya ka zo saye wajen wanda ka zo saye wajen shi ka kware shi a ma'auni ko kuma wanda za ka sayan ma ka kware shi a ma'auni duk tauye ma'auni ne to kun tauye maslahohin rayuwarku ta duniya mufsidin ha ko da kuke wannan halin kuna bata rayuwarku ce ta lahira haka wata fasara aka ce wala ta fil ardi kada ku yi banna a cikin ƙasa da tauyewar ma'auni a masalihun ku na duniya mufsidin halin kasancewarku kuna masu bata rayuwarku ta lahira domin rayuwarku ce ta lahira makomarku ce kuke lalatawa watan domin Allah tabaraka wata'ala zai tsaye da ku ya azabtar da ku akan wannan mugun laifi domin wasu za su ga cewa ai tawaye ma'auni ba wani abu bane to a wajen Allah babban abu ne wanda ya kai ya halakar da mutane ya halakar da al'umma saboda tauye ma'auni to ai ko ya isa girman laifi a wajen Allah kuma shi ba kullum abin da ake so ya zan in Allah ya ce ya bari ya rika ganin girman wannan abin da Allah ya ce ya bari in Allah ya ce ya yi komi yake ganin abin ba komi ba ne ɗan ƙanƙani ne to ya bar ganin abin ɗan ƙanƙani ya ga girman wanda ya ce ya yi haka in ya ce ya bari ya bar ganin wannan abin ɗan ƙanƙani ne a'a ya ga girman wanda ya ce ya bari shine Allah don haka Allah ake kallo cikin ayi Allah ake kallo cikin abari domin da yawa mutum zai ɗauki wani alkhairi ya ɗauke shi ba komi ba amma sai ya zan sallar shi azumin shi zakkar shi hajjin shi wasu ibadu nashi manya da yake ganin za su kai shi aljanna sai ya zan duk ba su za su kai shi aljanna ba wannan abun da da yayi hayyamanci da yayi bai ma dauke shi komi ba to shi zai kai shi aljanna Allah haka yake cikin hikimarsa haka na kuma laifi kan mutum ya dauki laifi dan kankani duk yadda mutum yake ganin laifi shi a wajen shi karami ne to ɗauke shi babba domin Allah ne ya ce wannan abun laifi ne. Don haka da yawa, watan abin da mutum ya ɗauka zunubi ne ɗan ƙanƙani ba komi ba, sai ya zan wasu manya-manyan kaba'irai ba su kai shi wuta ba, sai zan wannan laihin da ya ɗauka ɗan ƙanƙani ba komi ba, sai zan shi zai kai shi wuta Allah kiyashe mu. To saboda haka in Allah ya ce a yi, a ga girman Allah cikin abin da ya ce a yi. In ya ce a bari, a ga girmansa cikin abin da ya ce a bari to saboda haka tauye ma'auni laifi ne babba a annabin Allah yana gargadi yana kira ku daina tauye ma'auni ku daina tauye ma'auni domin banna ce a bayan ƙasa ku daina yin banna a bayan ƙasa kuna lalata makomakku ne ita ce lafira baqiyatullahi Allah tabaraka wa ta'ala ce baqiyatullahi sauran abinda bayan kun cika ma'auni abinda kuka bari na dukiyarku abinda kuka bari na abinci ko abinda kuka bari na aunawa in kun yadda Allah ya ce to abinda aka yawanzu ya ce to shine alkhairi abinda yawanzu nan shine alkhairi ba abinda ka samu ba cikin tauye ma'auni ka cika ma'auni yadda Allah ya ce ka cika shi ka cika shi yadda Allah ya ce ka cika shi to in ka cika abinda duk yayi saura gare ka ya ce to Allah tabaraka wata'ala ya ce khairun lakum shine alkhairi gare ku in kuntum mu'minin in dai da gaske imanin ku na gaskiya ne ya ce rizquhul baqi arzikin ubangiji wanda ya wanzar da shi lakum gare ku ba da ifa alkhairi wal wazni bayan kun cika watan awo na tiyatiya ko kuma awo na skeli na nauyi khairul lakum shine alkhairi gare ku in kuntum mu'minin in dai da gaske watan imanin ku na gaskiya ne ce wadda kuka yi muminai in dai da gaske imanin ku na gaskiya ne baqiyatullahi shewa ce baqiyatullahi din nan da aka ce baqiyatullahi shauran abinda watan yawan na Allah ai idafatu tashrifin wannan idafa ce ta girmamawa ai idza taraku naqsal mikyali idan suka bar tauye ma'auni wal mizani da kuma ma'auni dai na nauyi wa taraku tatfifa suka bar tauye ma'auni warribawa da kuma suka bar cin riba allati kanu ya'khuduna wadda suke cinta mimma laysa lahum wanda ba halal bane gare su fallazi yabqa bi aidihim to wannan abun bayan sun cika ma'auni sun bi yadda Allah ya ce su yi sun yi to wallazi yabqa abin da yawan bi aidihim da hannunsu huwa halal shine halal wa huwa allazi sammahu baqiyatullah shine Allah ya ambata baqiyatullah wannan idafatu tashrifin ce ai ma baki min rizqin Allah abin da ya wanzu na arzikin Allah wannan ibafa ta tashrifi Allah yakan yi ta wurare da yawa kamar naqatul lahi kamar baitul lahi duka wannan ibafa ce ta tashrifi ai komi ma na Allah ne ba naqatul dai ce ta Allah ba abdu ma na Allah ne a ce abdullahi watan baitu ma na Allah ne sai a ce baitullahi dukkan buyutu na Allah ne sai a ce baitullahi wannan ibafa ta tashrifi ce ma baki abin da ya wanzu min rizqillahi daga arzikin Allah lakum gare ku khairul lakum shine alkhairi gare ku min hadha alladhi ta'khudunahu daga wannan da kuke karba min amwalin nasi na dukiyar mutane zulman da zalunci domin duk wanda watan yazo sayayya aka tauye mai tiya an zalunce shi kuma wanda ya zalunce shi kai ya dauka ya ci bilis a ya ci sharri sharri ya daukan makan shi da zai cika ma'aunin nan yadda Allah ya ce, su rabu lahiya abin da ya shaura yawan to shi ne alkhairi gare shi a cikin dukiyar shi amma abin da zai ci din nan komi kankanta shi ko da rabin tahi ne a tiya ko da rabin tahi ne a buhu ko da rabin tahi ne a masaki ko da rabin tahi ne a kwando to sharri ne gare shi wannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai tsaye da shi ran tashi alkiyama ya dau ya ya cire wannan haƙƙin ya kwaci wannan haƙƙin daga gare shi ya maimma mai shi shi sannan kuma ya azabtar da shi saboda sabansa wannan zalunci tsakanin shi da mai shi an cire mishi haƙƙin shi to ina haƙƙun lahi shi kuma sai sai Allah ya cire haƙƙinsa da azabtar da shi Allah ya kiyashe mu wama ana alaikum bi hafiz Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka faɗa musu ya kai annabi shu'aibu ka ce wa ma ana alaikum bi hafizin ni ba matsari nike ba wanda zan bi ku in tsare ku a kasuwannin ku duk inda za ku yi awo sai kun yi awo kun cika ma'auni sai kun yi awo kun yi cika sikeli daidai a'a Allah bai aiko ni dan wannan ba abin da ya aiko ni in yi wa'azi in yi gargadi wanda ya ji fali nafsihi wanda kuma ya kafirce fa alaihi yace watan waba'i musiba bala'in kafircewar ya tabbata akan shi Allah ya kiyashe mu قالوا يا شعيب قالوا يا شعيب أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
qalu to wannan annabi shu'aibu ya mai da jawabin shi kenan sai kafiran mutanen annabi shu'aibu mutanen madiyana sai suka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu wato suna izgili kamar yadda izgili al'ada ce ta kafirai izgili ga annaba al'ada ce ta kafirai don haka sai suka izgili da shi kamar yadda waɗancan da muka wuto suka yi izgili ga annabawansu sai suna cewa ya shu'aibu ya kai shu'aibu istihza'an dan istihza'i asalawa tuka ta'amuruka yanzu sallolin nan da muke ganin kana yi kullum ko ko karance karancen da an ce salawa tuka ai qira'atuka an fassara shi da shi yanzu sallolin da muke ganin kana yawan yi su ne ta'amuruka suke umurninka an naturuka ma ya'budu aba'una cewa mu bar abin da iyayenmu da kakanninmu muka tashi muka sama suna bauta mawa yanzu wannan sallolin naka suke baka wannan umarni aw anna fa'ala fi amwalina ma nasha ko ko mu aikata ma nasha abin da muka so fi amwalina a cikin dukiyoyinmu hadha amrun batilun wannan al'amari ne wanda yake watan batacce wanda yake na banna la yadu ilaihi da'in bi khairin ai babu yadda za a mai kira zuwa ga alkhairi ya ce wai duk yadda kuka ga dama ku yi da dukiyarku ko yadda Allah ya ce ko ba yadda Allah ya ce ba wato sun faɗi haka ne don izgili da gatse ga annabi shu'aibu alaihi salam kana kasirar salawati annabi shu'aibu ya zama mai yawan salloli ne falamma aradu istihza'a bihi qalu lahu lokacin da suka nufi su izgili da shi sai suka ce لعل صلواتك هي التي تأمرك بمثل هذا وتقيل سلول ننك سونك أمرنك cewa an na ma ya budu aba'una mu bar abin da iyayenmu ke bauta mawa wa amwaluna lana kuma dukiyoyinmu namu ne na tasarrafu biya kama nuhibbu za mu jujjuya a cikin su yadda muka so za mu jujjuya a cikin su yadda muka so an ta kai salawatuka ta amuruka bi hadha yanzu sallolin da kake din nan masu yawa suke umarninka da wannan innaka la antal alim innaka la antal halimur rashid sai suka ce innaka lalle ka ganka alhalimu kai ne cikakken wawa subhanallah wai halimu maimakon haƙiƙanin lafazin halimu mai haƙuri halimu mai haƙuri sai suka ce ai al-ahmaku suna nufin wai wawa suna nufin wawa an rashidu wanda yake kuma sahuhu mara hankali kallabu lahul haqiqa sun jirkice haqiqa ga abinda lafazin ke nufi amma sai suna nufin gatse da annabi shu'aibu alaihi salam aradu suna nufin an yasifu bi annahu ghawib suna nufin su sifanta shi da cewa halakakke ne wawa ne wasafihun kuma ma'abucin wauta ne wasafuhu sai suka sifanta shi annahu aqilun wa rashid watan cewa mai hankali ne kuma rashidun ne amma ba da gangafu suke ba suna nufin ta fuskar gatsi aw innaka la anta al-halim al-aqil ar-rashid fi za'amika a wata fasara domin ibn jarir at-tabari ya kawo fasarori guda biyu fasarori guda biyu wannan ta farko ita ce wannan suna nufin sifanta annabi shu'aibu da kishiyar sifar watan halimu kuma su sifanta shi da kishiyar sifar rashidu menene kishiyar sifar halimu ahmaku menene kishiyar sifar rashidu safihu to safihu da ahmad suke son sifanta shi da shi sai suka yi amfani da kishiyoyinsu don izgili da wautawa ko kuma suna nufin wai kai a zatonka kai ne cikakken mai hankali ko kai a zatonka kai ne shiryayye ko wai abin da suke nufi kenan wannan dama akan yi haka a larabci watan kamar yadda mala'iku suke faɗa ga Abu Jahl a cikin wuta suna cewa zuk innaka antal azizul karim ya kai makiyin Allah ka ɗanɗani wuta ba kai ne mai girman nan ba ba kai ne mabuwayin nan ba ba kai ne mai izzan nan ba ba kai ne mai izzan nan ba ba kai ne mai girman nan ba to yau ka ɗanɗani azaba to ai kaga mala'iku su ce ma Abu Jahli al'azizu alkarimu ai wannan gatse ne gatse ne a'a shi kaskantacce ne shi wulakantacce ne shi abu jahali amma sai suna tunatar da shi wai ba kai ne ke ce ma kanka can duniya azizu ba ba kai ne ke ce ma kanka can duniya karimu ba to ɗanɗani azaba ya kai azizu ya kai karimu to irin wannan ne mutanen annabi shu'aibu suke wa annabi shu'aibu izgili da shi kamar dai yanzu mutanen yanzu mai wa'azi in ya dami wasu waɗanda akwai ayyukan da ba su so amma yana ta wa'azi a bakkaza a bakkaza to da ya fara ta ce to da aljanna to da aljanna ai ga cewa to da aljanna ba da gaske ba da gaske suke yi ba ba a a gatse ne suke wai ya wanda ya tsarke ka kanshi shi dai Allah Allah wai shi dai ne na kwarai shi dai ne kullum ayi kaza a bakkaza ayi kaza a bakkaza to da aljanna to irin shi ne wannan sai suka ce innaka la antal halimur rashid qala ya qaumi sai annabi shu'aibu yace ya qaumi ya ku mutane ara'aytum ku bani labari in kuntu ala bayyinatin yanzu a ce dai in na zamo ala bayyinatin a bisa hujja shine ilimi da annabta Allah ya bani ilimi ya bani annabta min rabbi daga ubangiji na sannan bugu da ƙari wa razaqani min rizqan hasanan sannan ya bani arziki wanda yake na halal wanda babu cin riba a ciki ba tauye ma'auni ciki ba zalunci ciki ba irin arzikinku ba ya bani arziki rizqan arziki hasanan wanda yake halal yace to ku bani labari afa ashubuhu bil harami yanzu na koma in lalace in mai da kaina baya in cuɗanya abin da Allah ya bani na halal in cuɗanya shi da haram in rika tauye ma'auni irin yadda kuke yi to shine watan jawabin wannan in din nan in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani min rizqan hasanan afa ashubuhu bil harami yanzu na cudan yashi in gurbata shi da haram min al bakhs wat tadfifi shine watan cuta a wajen awu wat tadfifi da kuma tauye ma'auni shine tauye ma'auni yanzu na koma in lalace Allah bani annabta ya bani ilimi ko ban da dukiya annabta da ilimi kadai sun isa su hana ni in irin wannan mugun aiki shine ma'ana sannan ko bugu da ƙari dukiya ake mawa wanda ke tauye ma'auni wai manuwar shi dukiyar shi ta karuwa to Allah ba ni arziki na halal wanda ba tauye ma'auni ba cuta ba zaluncin bayan Allah a ciki to yanzu na lalace in koma ina tauye ma'auni aka ce shine ma'anarsa an yi maganganu da yawa ko ko afala an hakum anil baksi wa tadfif wannan wa'azi da nake muku kuna ganin wai dan me zan yi to ni da Allah ya ba ilimi ya ba annabta ya ba dukiya to shakkan me nike da bazan fito in tsage muku gaskiya in faɗa muku ba me nike shakka ban dai da talauci balle in bukatu zuwa gare ku ɗaya kenan sannan Allah ya bani ilimi ya bambanta ni da ku ya bani annabta wanda lalle ne in tashi in yi wa'azi in yi kira zuwa ga Allah to duk wannan alkhairai da Allah ya mani da jin kai da rahama da ubangiji ya mani sannan kuma in zo in kame hannuna in yi shiru ban wa'azi to shine yake cewa ya qawmi in kuntu ala bayyinatin min rabbi warzaqani minhu rizqan hasana wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ai ba zai taba yiwuwa ba ina muku wa'azi ku daina tauye ma'auni ku cika ma'auni ku daina tauye ma'auni ku cika ma'auni sannan kuma ku rika cewa ni ma in yi irin aikin ku ai ba ni nufin an ukhalifakum in rika kai komo mana tare da ku ila ma anhaakum zuwa ga abin da nake hana ku na ce muku tauye ma'auni laifi ne zunubi ne babba sannan kuma a same ni ina kai komo tare da ku abinda ukhalifakum shine kai komo kamar ka tafi yin wani aiki sai ka isko har wani ya ta yayo ya dawo lokacin da zaka tai shi har ya kare ya dawo kai kuma lokacin da zaka dawo lokacin wani zai tafi kaga shine ake ce makara kai na ko kuma kai komo a ce abinda nake hana ku daina yin shi na tauye ma'auni kuma a same ni ina kai komo tare da ku zuwa ga abin da nake hana ku in uridu ai ba zai taɓa yiwuwa ba in uridu illa al-islaha mastada'tu ai in uridu ban nihin komi da nasihar da nake muku illa al-islaha sai gyara gare ku bil adli da adalci ai kiran da nake muku kira ne wanda yake na gaskiya kira ne wanda yake na tsakani da Allah saboda yake saboda haka ne yake hadari babba ga mai wa'azi kuma kalubale ne babba ga mai wa'azi ya zamo abin da yake kira zuwa gare shi, amma shi bai aikata ba, ko kuma abin da yake hani dangane da shi, amma shi bai hannuwa. Kamar yadda Sayyidina Umar ibn Abbasin, radiyallahu anhuma, wata rana wani ya zo ya ce masa izini ya wa'azi. Ya ce, To, akwai wasu ayoyi suna nan in ka amince ba za su ƙalubalance ka ba, to bismillah ka je kai wazi yace kamar wa'in ayoyi sai yace akwai ayar da ke cewa lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke faɗa abun da ba ku aikatawa in ka tabbatar da lokacin da zaka karanta ta ba ta kalubalantar ka to ka je kai wazi sannan ya kawo wannan aya ta annabi shu'aibu cewa ba ni son cewa ba ni son wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wama tawfiqi wama tawfiqi illa billah watan yace ita ma in ka tabbatar da ba za ta kalubalace ka ba wannan aya to ka je kai wa'azi sai bawan Allah ne yace wo ashe magana ko me nauyi watan kahin in hana ni sai na fara hana kaina yace i haka yace kafin in hana sai na fara hana kaina yace to bari in je in ta hana kaina bari in je in ta umurnin kaina lokacin da zai yi wa'azi bai yi ba to saboda haka yake hadari amma kuma duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala ne ce wal takum minkum ummatu yad'una ila alkhairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari cewa lallai ne a samu waɗanda suke masu wa'azi lallai ne a cikin al'umma a samu masu wa'azi waɗanda za su yi umarni da aikin alkhairi kuma su yi hani ga abin ki don haka shi mai wa'azi ba a ce masumi ba ne, amma ya yi da gasken gaske fiye da waɗanda yake ma wa'azi cikin umarni da ake alkhairi, kuma ya yi ƙoƙari ya hannu fiye da waɗanda yake umarni su hannu, waɗanda yake hanawa dangane da mugun aiki. Allah kiyashe mu. To shi ne yake cewa ba ni nufin komi cikin wa'azin da nake illal islaha sai gyara gare ku bil adli da adalci mastada'atu gwargwadon iko na wa ma tawfiqi illa billah watan iko na hakanan dacewa ta bata zamo ba ai kudrati ala zalika iko na absa wannan ghairihi da wannan samina ba'ati da da'a illa billahi sai da Allah ne abinda zan yi nabin umurni da abin da zan hannu na hannuwa daga manhiyatu watan duka wannan daga Allah ne Allah ke datawa in aikata abin da yake umarni Allah ke datawa in hannu gabarin abin da yake han- yake hani alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib alaihi tawakkaltu ga ubangiji kadai na dogara wa ilaihi unib kuma zuwa gare shi ne nake mai da al'amurana kaga nan watan hikimar gabatar da wannan jari da majruri na alaihi domin annabi shu'aibu ya tsare ya dakatar da dogaran shi ga Allah kadai ya dogara la ala gairihi ba ga waninsa ba shine ma'anar gabatar da jari da majruri na alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib kuma zuwa gare shi kadai ne nike mai da al'amurana wa ya qaum ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط
annabi shu'aibu ya ci gaba da bayani ya ce wa ya qaumi ya ku mutane na la yajrimannakum shiqaqi kada ku yadda sabawar da kuke mani kiyayya da gabar da kuke nuna mani da kuma abinda nake kiran ku zuwa gare shi kiyayya da sabanin da kuke nuna ma wannan abin shine tauhidi to la yajrimannakum kada ku yadda ya tsururutar da ku an yusibakum mislu ma asaba qauma nuhin watan kada abinda misalin abinda ya samu mutanen annabi nuhu na azaba watan an yusibakum misale ku wai mana in kuka ci gaba da jayayya da ni kuka ci gaba da saba mani to misalin abin da ya sami mutanen annabi nuhu na azaba na halakawa na tumbukewa irin kisa na ƙare dangi gaba ɗaya to an yusibakum zai zai same ku aw qauma hudin shine halakawa a ruwa aw qauma hudin ko kuma abin da ya sami mutanen annabi hudu na azaba shine iska mai karfi asan su da iska aka halakar da su su kuma mutanen annabi nuhu da ruwa aka halakar da su kamar da muka wuto aw qauma salih ko kuma mutanen annabi salihu wanda aka yi kara da girgizar kasa aka halakar da su yace la yahmil la yahmilannakum hubbukum li mukhalafati watan son son saba mani kada ya dauke ku har ku fada cikin halaka kama waqa ulai kama yadda wadancan suka fada cikin halaka wama qaumu lutin minkum bi ba'id Allah tabaraka wata'ala yana faɗa a harshen annabi shu'aibu yana cewa ai mutanen annabi lutu ba su nesa da ku wai ma'ana ba su nesa da ku a gari ko ko ba su nesa da ku a halakawa domin waɗancan suna da ɗan nisa mutanen annabi nuhu halakar da suna da jayawa mutanen annabi hudu halakar da suna da jayawa mutanen annabi salihu halakar da suna da jayawa amma mutanen annabi ludu halakar da su bai nesa da ku ya ku mutanen madiyana wai ma'ana lokacin da aka halakar da su ai ba a daɗe ba yanzu ba a isa mancewa ba balle a ce kun mance in kuma na maganar gari ne wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id wai mana ba nesa garin su yake ba ba nesa garin su yake da ku ba ku mutanen Madiyana kaga an ce qaumu lutin ai kaga qaumu jam'i ne ko amma kuma sai aka ce bi ba'id ba su nesa ba a ce bi ba'idina ba ba su nesa da ku a ana nufin wa ma qaumu lutin halakar da mutanen annabi lutu ai ma bi ba'idin bai nesa da ku an fahimta wai hakikar da ke ciki kaga bi ba'idin ba'idin mufradi ne to amma qaumu jam'i ne to ya kai kuma wannan hadi sai aka ce to akwai wani sirri da abbo ya ciki wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id ai wa ma ihlaku qaumi lutin minkum bi ba'id bi ba'id din nan yana kuma zuwa ihlaku to haka aka kawo shi mufradi ya zallahiya lau ga mufradi ya hadu da jam'i to amma ba hada suke ba ko da aka gansu nan shine ma'ana wastaghfiru rabbakum ku nemi gafar ubangijinku daga shirkar da kuka yi thumma tubu ilaihi sannan kuma ku rika neman ku rika komawa zuwa ga Allah tabaraka ta'ala da neman tuba zuwa ga Allah dangane da mugun aikin ku da tauye ma'auni an fassara da wannan an ce wastaghfiru rabbakum ku nemi gafar ubangijinku min ash-shirki daga shirkar da kuke yi thumma tubu ilaihi sannan kuma ku tuba zuwa ga ubangiji daga miyagun ayyukan ku na tauye ma'auni inna rabbi ku sani ubangiji na rahimun mai jin ɗaya ne bil mu'mini da mu'minai wai ma'ana duk shekarun da kuka yi kuna kafirci da shekarun da kuka yi kuna zalunta bayan Allah kuna tauye ma'auni in kuka tuba ubangiji tabaraka wa ta'ala rahimun mai jin ƙai ne zai ji kanku zai yafe muku sannan kuma wadudun mai tsananin son masu da'a gare shi ne ai muhibbul lahum mai tsananin so ne gare su shehu radiyallahu ne ce laula wudduhu ai ba don soyayya Allah ba ga bayansa la mastamarrar rizqu ai arzikin da yake ba mutanen annabi shu'aibu da ya hana da ya hana tunda suka sabe shi ga sun yi shirka sannan kuma suna tauye ma'auni ba don soyayya Allah ga bayin Allah ba ai la mastamarrar rizqu wannan arzikin da Allah bai shiga ba da ba da shi ba wal baqa'u ala ma yartakibuna min al ma'asi tare da suna nan sun tabbata akan sabo da suke aikata kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da basu a wadudun ubangiji mai son bayan shi ne mai son bayan shi ne wannan wadud ɗaya ne daga cikin sunayen Allah an mai fasarori da yawa kamar yadda zamu ji daga bakunan malamai akan wannan suna na Allah wadudu wanda yake ko a ce wadudu mai son bayansa wai mana mai son su da alkhairi mai son yi musu alkhairi mai son kyautata musu kullum ko kuma wadudu wanda yake abin so saboda irin kyautatawa da yake ma bayansa sai zama ai dole masu so shi dole su so Allah bayi Imam al-Baihaqi rahimahullah a cikin kitabul asma'i was sifat yake riwaito hadisi ta kan Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin addu'a yace ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana wata addu'a bayan rakatayil fajr yana cewa innaka rahimun wadudun ya ubangiji rahimun mai jin kan bayi kake wadudun wan mai son bayi kake ko kuma wadudun wanda dole a soka saboda ni'imomin da kai ma bayi qala al-hulaymi imam al-baihaqi yace abu abdullahi al-hulaymi yace watan qad qila an ce huwa al-wadu li ahli ta'atihi ma'anar wadudu ma'anar wadudu imamul bayhaqi ke cirato abinda abu abdullahi al-hulaimi yace yace mai so li ahli da'atihi ga masu biye shi sa ubangiji yana son masu bin shi yana son masu da'a gare shi ai arradi anhum bi a'malihim mai so ne mai yadda ne da ayyukansu wal muhsinu ilaihim li ajliha kuma mai kyautatawa ne ga masu da'a saboda da'ar da suke mashi wal madihu lahum mai kuma yabo ne gare su shi ne ma'ana alwadudu kuma ya ce shi imam albayhaq ya ce qala abu sulaiman abu sulaiman ya ce kad yakunu ma'anahu an yuwaddidahum ila khalqihi wai ma'ana alwadudu wai ubangijin da ka sa bayi sai bayi ɗan uwansu su so su wai sai Allah ya zaɓi wasu bayi masu imani sai Allah ya sanya a so su sai ya kawo ayaci innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda sani dai waɗanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka Allah tabaraka wata'ala zai sanya musu soyayya ga halittarsa ga bayansa sai kowa je na son su saboda Allah na son su sun yi imani da Allah sun yi da'a ga Allah sai Allah ya so su kuma ya shela bayansa su so su to wai me sa a so bayan shi shine ma'ana alwadudu e an yi waddidahum ila khalqihi ya sa bayi a so su zuwa ga halittarsa shine wannan aya abin da take nufi qala al-hulaimi abu abdullahi al-hulaimi dangane da sunan alwadudu yace huwa al-mawdudu alwadudu huwa al-mawdudu wai ma'ana shine abin so abin kauna ubangiji abin so abin kauna lika sarati ihsanihi saboda yawan kyautatawa da yake ma bayi ai dole bayi su so shi tun kan ka taho duniya abinda duk zaka bukata a duniya Allah ya tana dan maka da shi duk da iskan da zaka shaka tun shigowar ka haita ka duniya Allah ya tana dan maka to ai dole ka so Allah shine alwadudu abin so ga halittarsa saboda kyautatawa da yake musu ayil mustahiqqu shine wanda ya cancanta li an yuwadda wanda ya cancanta a so fayi ubada kuma ya cancanta a bauta mawa wai yuhmada kuma ya cancanta a gode masa shine alwadudu abu sulaiman ya ce ma'anarsa ya ce fa huwa fa'ulun fi mahalli maf'ul fa'ulu ne wadudu mai ma'anan maf'ulu kenan wai wadudu maf'ulu maududu abin so kenan wazni maf'ul kenan kama kila hayubun bi ma'ana mahib kamar yadda ake cewa hayubu bi ma'ana mahib wanda yake mai kwarjini wannan haka imam al-baihaqi ya kawo shi a cikin al-asma wa sifa daidai tafsirin sunan Allah al-wadudu haka nan al-allamatul baydawi al-allamatul baydawi a cikin littafin shi muntahal muna sharhu asma'illahi al-husna muntahal muna sharhu asma'illahi al-husna shi ma yana bayani akan sunan Allah al-wadudu ya ce alwadudu yana da huskoki da yawa wajen huska uku gare shi amma za mu ga duk huskokin kamar a ambace su nan ciki ya ce na farko dai cewa annahu fa'ulun bi ma'ana fa'il wadudu ne mai ma'ana fa'ilu wadudu ne mai ma'ana fa'ilu alwadudu huwa alwadu ai almuhibbu wanda yake son bayan shi masu da'a gare shi masu bin sa kamar sai kawo aya yace ga Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa yuhibbuhum wa yuhibbuna suna son Allah Allah na son su su ma suna son Allah Allah na son su suna suna son Allah soyayya Allah ga halittarsa shine sadar da alkhairansa da lutufinsa da jin kansa da hidayarsa da shiriyarsa da rahmarsa zuwa ga bayinsa shine soyayya Allah ga bayinsa yace wa ma na qaulihim yuhibbuhum ay yuridu isal alkhair ilaihim bil fi'li mai nufin sadar da alkhairi zuwa ga bayansa kaji ma'ana guda kenan in ji al-allamatul baydawi a cikin littafin sa muntahal muna sharhu asma'illahi husna yace ma'ana ta biyu kuma an yakuna ma'anahu an yuwaddidahum ila khalqihi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya so yadda wasu bayi zuwa ga halittar shi sai ya zan halitta su ji suna son waɗannan bayin sai kawo waccan aya sai ji Allahumma Rahmanu wadda sannan kuma ma'ana ta uku yace an yakuna fa'ulan bi ma'anal maf'ul fa'ulu ne da ma'anan maf'ulu wadudu ai maududu kenan eh wanda yake abun so a cikin zukatan auliya'ihi lika sarati ni'amihi wa ala'i saboda yawan ni'imomin da yake mabayansa don haka suke tsananin son sa Imam al-Baydawi yace wa anil mashayikh rahimahullah rahimahumullah ta'ala ya ruwaita shi ma daga malamai ne inji Imam al-Baydawi yace alwadudu abinda malamai muhaqqiqai sufaye suke daukan wadudu huwa allazi idza ahabbaka kada aka anil aghyari ubangijin da in ya soka sai ya yanke ka gabarin son kowa sai ka ji baka son kowa shi ya ishe ka to soyayya ta kama ka ta nashe ka ta kama ka ta samu gindin zama to za ka ji in ba Allah ba ba ka son komi shine ce shine wanda in ya soka kafa aka anil aghyari zai yanke ka gabarin gairu don haka ake ce masu ida Fadima radiyallahu anha albatul wai wadda ta yanku saboda Allah ya so ta ta yanku gabarin son kowa gabarin son komi sai Allah sai da Fadima radiyallahu anha kenan yace alwadud huwa alladhi idza ahabbaka قطعك عن الأغيار وأزال عن قلبك ملاحظة الرسوم والآثار yace shine wanda in ya so ka dai zai gusar da watan kallon duk wani asbabu kallon duk wasu gurabu ba ka kallon komi sai shi kulillah su mazarhum fi haudihim yal'abun haka al'allamatul baidawi yace abin da yasa shi maqamul mahabbati din nan wanda sunan wadudu ya kawo mu yi magana akan shi watan maqami ne daga cikin maqamatus sa'irin matafiya zuwa Allah manzilatun min manazilis sa'irina ko kuma ka ce manzilatun min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kamar yadda al-Imam al-Harawi ya kawo a cikin manazilus sa'irin wanda kuma wanda ya sharhin sa da da sauran bayanuna Ibn Qayyim al-Jauzi a cikin shi kuma ya kawo a cikin wannan to duka wannan makami ne na mahabba na soyayya Allah, soyayya Allah ya so bawa al'amari ne babba, bawa ya so Allah al'amari ne babba, don haka malamai suka yi ta kai na wajen bayani, shi wai wane ne sama, ya zan Allah ya so bawa, wannan mahabba ita ce mafificiya, ko ko a'a bawa ya so Allah shi ne mafifici, don haka ita dai soyayya Allah fahiyya kutun kulubi, abinda sufa yake cewa ita ce abincin zuciya. ita ce giza'ul arwahi shine kalacin ruhi wa qurratul uyun kuma ita ce sanyin idaniyan masu imani son Allah don haka duk wata ibada magana isun ta son Allah magana isun ta son Allah magnet wanda zai motsa ya sa ta tasiri shine son Allah ruhin ta haƙiƙanin ruhin kowace ibada son Allah subhanahu wa ta'ala don haka son Allah yake manzila ce wadda take mai girma wadda bayan Allah sun narke cikin son Allah yadda ba su ji ba su gani ana ma ambaton Allah sai su narke ransu ya fita kamar da al'alamatu shibli ya ce wata rana yana kai kuma sai ga wata baiwa Allah da ya ga wannan baiwar Allah sai ya ce baiwa Allah na ga kina kai komo kina kai komo kina kai komo ina za ki sai ta ce ila huwa ina kika fito ta ce ila huwa masmuki me sunanki ta ce huwa ta ce shin wai wannan huwa da kike ta faɗi yaushe za ki daina faɗin huwa ta ce ai la yaftarru lisani an zikire huwa hatta alka huwa ta ce ai harshen nan na ba zai ba faɗin huwa ba sai da na haɗu da huwa ya ce daga nan sai ta faɗi wasu baitota tana faɗi da ta faɗi wa'annan baitotan tana faɗi tana cewa wa hurmatil wuddi mali ankum wa iwadun wa laysa li fi siwakum ba'dakum gharadu wa min jununi bikum qalu biha maradun fa qultu la ghala anni dhalika al maradu yace wai saboda na imauce cikin son ku an ce ban ban da lafiya waƙoƙi abin suke cewa ta ce kuma ban neman musaya ga barin soyayya ku in ji ina son wani abu musaya ku har abada babu Allah take nufi sai al'allamatu shibili ya ce ya amata Allah Allah turidi sai yanzu ya kama channel din ya ce shi wai ko Allah kike nufi ai falamma sami'at bi dhikrillah tana jin an ce Allah yace shahiqat shahqatan fadat minha nafsuha rahmatullahi alaiha ta jin an ambaci Allah ba rayuwarta ta hita saboda tsananin soyayya ga Allah an ambaci Allah ranta ya hita saboda tsananin kauna ga Allah al'allamatu shibli babban waliyi ne fa yace da nabi ba sai na garanta ya hita yace sai na yi kokari in ga za a yi a yi tanadin yadda za a kaushe ta ai mata janaza ya ce ina ta wannan ƙoƙarin sai kawai sai na ji hatifi yana kira yana ya shibili ya kai shibili man hama bi hubbina wa taha bi hubbina wa taha fi talabina wa tawallaha bi dhikrina wa mata bi ismina uturukhu lana fadiyatuhu alaina yace ya shibili duk wanda ya dimauce da son mu kuma ya ɗimauce ya rasa hankalin shi saboda neman mu ya rabu da hankalin shi saboda ambatan mu kai har ya kai ya mutu saboda an ambace mu yace ka fita batun shi namu ne kuma diyan mu tana tana diyan shi tana gare mu fa shibli yace ko da nake diba sai ban ga komai ban ganta ba ma yace shin an binne ta an ɗauke ta shi da ya ji hatifi na faɗi saboda an ambaci Allah wannan boye Allah ta yi wa fati haka ibn Aba'illah a sakandari ya kawo shi a cikin watan sunan Allah Allahu ismul mufrad Allahu Allah ya mana muwafaqa ana cewa lokaci yayi Allah ya samu dace alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama abinda muka karanta daidai Allah ya samu Allah ya ba mu ladarsa abinda muka kuskure ubangiji Allah ka yafe mana to alfarma sayyidina rasulullahi akwai sakonni to bismillah alhamdulillah sakonnin da muke da su a yau shine akwai alkur'anai guda goma wayanda alhaji na madid alhatu matawallan gusau ya aiko yana nema a yi addu'a ga mahaifansa haka ma akwai dabino da wasu bayan Allah suka aiko su ma suna nema addu'a waɗannan su ne sakonnin da muke da su to alhamdulillahi wanda suka aiko da sadakoki kamar matawalle ubangiji Allah biya bukatunsa Allah ya ji kan babansa babanmu Alhaji Falhabun Gudu da kuma mahaifiyarsu Hajiya Allah ya ji kansu da rahma Allah ya ji kan sauran marigayenmu malamanmu da suka riga Allah ya ji kansu wannan sadaka ta mushafai da ya baya ubangiji Allah ya kai ladan ga ruhin iyayensa Allah kai ladan ga ruhin iyayensa Allah kai ladan ga ruhin iyayensa Allah kara musu jinkai da rahma Allah gafarta musu ya gafarta mana baki daya da alfarmar sayyidina rasulullahi kuma mahaifiyar alhaji mallawan dan dume Allah ya mata rasuwa ubangiji Allah ya jikanta da rahma Allah ya gafarta mata Allah ya jikanta da rahma Allah ya nawwara mata Allah ya kyauta makwancinta Allah ba iyalinta hakuri Allah ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu da alfarmar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fatiha ma salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله